بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسنا دليل الشاقة نكرم تلتا في سيرة الرسول الشافي دليل السبعين دهدو أزمان بايا مهمة أكن خديجة إلى الجنة lokacin rasuwar nana khadija to yanzu darasin da muke da shi shine annabiyu sallallahu alaihi wasallam fi annabi ya fita ya bar makka ya je birnin ta'if me dalili me faru a ta'if ta'if dai a yanzu dai birni ne gabas da makka akwai hanyoyin da daga makka zaka shiga ta'if akwai wanda in ka bi kilomita 60 ne kawai kusan shine mafi gajartan hanya mafi sauki a wanda kuma kilomita kusan 90 ne an gane ko kuma ita ta'if tana cikin kama ka ce local government ne a maka a cikin maka governorate tunda suna da mantika mantika mantika ne to annabi nan yaje sallallahu a yanzu haka ta'if akwai kabarin abdullahi dan abbas yanzu haka kuma shi ne kusan babban wuri da za ka je na ziyara wasu suna cewa akai akwai kabarin adas wannan kiristan nan da na bai ce da shi'a kai daga nan kake ya ce daga nainawa ce nainawa garin annabin allah yunus ta ce ina ka san shi ya ce huwa na biyu wa annabi wasu na gani ya musulunta wasu na ganin kabe musulunta ba sai suke ce ga kabarinsa a takaice suna ganin kabarin jami'ar rufa'in sun yi babban bayanai za ka je ga misali allo na bayanin yadda aka gina garin kaza-kaza misali kuma da asalin sunan garin ba matsayin ba ne sunan garin ud a tarihin gari to a nasarar salama ya tafi tsa'i saboda dalili na da'awa da makka zafi ya zafi iqra بسم الله الرحمن الرحيم النبي في الطائف النبي الطائف عليه الصلاة والسلام واشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذى بعد موت زوجه وعمه وضاق النبي صلى الله عليه وسلم ذرعا بأرض مكة وقد أصبحت قيعان لا تقبل ماء ولا تنبت كلأ فبعث فبحث عن أرض أخرى عساها تثمر ثمرة أو تقبل بذر البذر فيها تو يكي تشيوا واشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذى بعد موت زوجه وعمه sai zamanto matsi da cutarwa da kuntatawa da zalunci ya karu akan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar matashina na khadija wa ammihi da kuma baffashi waɗanda maguda biyu su ne suka zama kamar kandagarki da kariya gare shi da na khadija da kudinta da matsayinta abu talib da matsayin cikin kabila da zamanto ba zai sha kuma suka rasu a lokaci guda shi sa ake kiran shekarar shekarar bakin ciki amul huzn suka ce yawwa masu bashi kariya sun tafi za mu ci gaba da takura to amma ai Allah ne ke bada kariya ba da take ba raton na saboda haka sai ke cewa fa baqan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuntatu ko zar'an in ka ce baqa zar'an sai ka ce mutum kai ya takura eh bi ardu maka kasan maka ya zama kawai ta zama kamar a cikin kwalba ake faqad asbahat qi'ana la taqbalu ma ta zama wato in kace qi'an faqo mun san faqo ruwan faqo yana iya karɓar da za a shuka a kai kamar kanfa ai faqo ne to shine qi'an so maka sai ta zama kamar kanfa ko an zuba ruwan ba za ta karba ma'ana ko an yi da'awa ba su karba ai symbolika a yanzu a ratun tai sai ta zama to a fako fako wadda la taqbalu ma'an wala tunbitu kala'a ba ta kuma tsirar da rauga kusan rauga karmami karmami gamba gamba karfa waɗannan nau'uka ne na abincin da ba shi ake shi alkala ko fice haram amma asalin alkala shine rauga tsohon hausa ce ma'ana ita wannan ƙasar ta maka a lokacin ta zama barren land ba ta karɓar ruwa ballantana ta ba da shuka ma'ana ba sa karɓar da'awar ballantana da'awar ta haifar da wata da'awar to sai annabi ga to a to abi ta mana fa ardullahi wasiya a jorori mana misali na'am faqad asbahat qi'an la taqbalu ma'an wa la tunbitu kala'an fa bahatha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya binciki an ardu to ina zamu tafi ne kuma sai da aka shekara nawa ana buɗe abokan shekara goma ana da'awa a cikin maka uku kuma a waje daga nan kuma sai hijira to sai an sai ya binciki wata ƙasa da la'alla wannan ƙasar ta zama ta fi maka wajen karɓar sabon عرفتم طيب تشين يكي تشوا فبعث عن أرض أخرى سأنبي بنتك وتكسر عصاها ميوا إتا وتي إتصور كسر شين أصاكو تثمر ثمرة ميوا تبارك أي إتشي تثمر ثمرة معنى أنك جي طائق إلى ساقن دزاء فدا تندم وكتاكي تو لعلم أنك جي وتكسر أسامي أبو الله تبكاته أو تقبل بذر البذر فيها ko ta karbi ɗan irin da za a shuka mutum da ko da bayan su na fantakala bil amali da'im shike fantakala wannan fa ana kiranta ne fa'u sau ko ka ce fa'u ta'qi amma zai fi ka ce da sababi ai saboda sababin wannan tunanin fantakala فانتقل فعلي والإلي ماضي إذا انتقل ينتقل انتقالا انفعل ينفعل انفعل عرفتم؟ ذاك السيء النبي صلى الله عليه وسلم سيجشر بالأمل الدائم دوانا دوانا دوانا باتاني دولي شيني الأمل العمل عندي إذا عين يا زما أيس أما ده همزة يا زما حب النبي سيتفي دوانا باتا ko ta'id za su karɓi wannan sabon da kuma arraja ƙauna mai maimaituwa a zuciya shi
وترك اليأس والقنوط إلى أرض الطائف التي تبعد عن مكة ستين ميلا تقريبا لا مغانا تارو saboda haka sai ya ga ya kamata ya bar al-ya'as da ne ya'as kace ya'asu shine kawai ɗaya kauna kai aiwa ne abin da yanzu shi kenan bayan da shi ne yasa la tai asumin rauhillah ba a yasu ba mai yasu ila qawmul kafirun cikin surat yusuf duk yanda matsi ya kai ga mu'mini a rayuwa kai da ɗebe kona watar akwai alkhairi da yardan Allah kafirai ne suke da ya'asu sai mutum ya ɗauki ran shi ya kashe kashi sai ya kare kuma sai Allah ka yayin bakin ciki washe gai gaggawa mai gaki babu dalilin zai saka sami ya asu a rayuwa saboda yanzu kaga ai halin da ake ciki ya ba akwai waɗanda ba sa iya cin abinci sau uku a rana da wahala ka je masallatai a kanan nan ka jera kwana bakwai kai kwana uku ba ka je an tashi mai roƙon taimako da sauransu ka yake magana kusan abu ya zama kusan kullum ne a lokacin da an yi bajet kudade maɗuɗai an kai masu da sunan wai wakilan jama'a ku ji tsoron kada abin nan ya kai kololuwa jama'a su musu ku kiyaye ruwa kan kai boiling point mutane su kasa abin rashin imani ya yawa ci a fita an tafi lantar an tafi kaza kaza waye damu da wannan abin ko fara ma jama'a abin da suke bukata ba ku je ku tafi tafiya amma mai yasa mutane a gaba shine al-ya'su sai a zama daskar hopelessness to kar ku bari jama'a ta kai ga jalli na tura ta kai musu bango ba mu kyau Allah kare kasa to sai ya zamanto mumini yana barin ya aso kaka ce to ni na yi ba zai yi ba a'a a rayuwa ka yadda babu wani abu wanda yake ba zai yiwu ba ka yadda zai yiwu kawai komai da lokaci komai da tsari kama ban da ya kamata to da haka annabi sallallahu rashin imanin mutan maka bai sa ya aliya asu ba ya daga kanka kaga to a canza wuri mana ko kai ne kake shuka kasar nan ta ki baka amfanin gwamnati ka canza wata kasar ba saboda ka yabar aliya asu wal qunut da ɗaya da kauna ya asu da qunut ya asu ɗaya da kauna alkunut ɗebe haso ɗebe fata gaba ɗebe kuna ɗebe fata a hausa kalmomi ne guda biyu da suke shiga cikin juna duk suka ba da sako guda ɗaya la taqnatu la ta'asu min rahmatillah ka duba rahmatullah rahmatullah ashe alqunut ya fi muni to mazala bai yadda da ya aso da qunut sun hana shi harka ya fita wata duniyar yadda sako kun fahimta ko saraka sai ya nufi ainihin kasar ta'if ta'if din allati wadda tab'udu tana yin nesa ne daga makka da 60 milan takriba in ka ce takriban shine kamar ka ce bisa kintace approximately tsakaninta da makka kamar mil 60 sittin ne gane ko yawa to sai a nan sai a cikin not na ƙasa hashiya sai ce kamar kilomita 100 kenan shine cape mil kafin na nufin kilomita shine ko magana da shirin kullum mun sha faɗa muku mallakar littafi ana karatu muhimmi domin littafi za ka samu abu farko hannunka yana aiki wajen juya takardar lada ne na biyu idanunka na kallo lada ne na hudu kana bin karatun da mai karatu ke yi lada ne na uku an fi samun zumunta tsakanin kwakwalwarka da abin da ido ke gani amma ka zo ka buga tagumi kai shuru ba kuma bane za ka rike ina son gaya mana musaba da mallakar littafi sannan ka fi rike ma karatu amma duk abin da ka rike kana fita waje kamanci ana ɗauke wata nefa kamanci sai da duka wata ma ɗauke shi ya suka ce ma kutu ba ƙarra ko ba hafi ba na sha faɗa kullum karantacce rubutacce tabbatacce jiyayye gudajje musamman da wani a dukkanin majalis na karatu to da haka annabi sallallahu sai ya tafi birnin Ta'if kuma kamar da aka faɗa ita ta yi nesa da Makka ne kamar kilomita 60 mhm afwan mil 60 kilomita 100 kenan insha Allah وذلك في شوال من السنة العاشرة للبعثة shekar da annabi sallallahu ya tafi ba'id a watan shawwal watan shawwal in tambaye ku watan shawwal watan nawa ne watan nawa ne ba shi bane bayan ramadan watan ko to a wannan watan ya tafi shawwal a shekara ta goma lil bi'sa da aka bashi annabi amma shi annabci da shekara goma shekara goma cur ana makka bayan shekara biyar an tura wasu habasha amma shi yana makka yana kuma tunkarar kalubale na kafar makka to sai aka ya kamata su bari aje wani wuri to wannan tafiyar ta faru ne kamar da muka ji shekara ta goma na'am awakiri mayu au awakiri yuni ma kana so ka san a kalandar bature a wace shekara ne sai ce farko-farkon mai shine mayu da ƙarshe-ƙarshen mai ƙarshe-ƙarshen watan mai ko ka ce farko-farkon yuniyu yuniyu shine ainihin wato june duk inda suke da waya sai su mai da shi je yusuf joseph yahaya john yusha'u joshua shine jessica's rafton tunan kaga yuniyu shine june mayu may to ana ganin a ƙarshen may ne annabi ya tafi salasu ko kuma farko-farkon june shekara ta ɗari shida da goma sha tara inda zan ce to ku yi lissafi wannan tafiyar da ya yi salasin daga maka zuwa ƙa'in zuwa yau shekara na ke ɗaukewa ku ɗaya mana dubu ɗaya da ɗari biyar da nawa ya aka samu haka eh wai wace formula ka wace formula ka bi ka samu haka yawa 2023 haka ne okay da kayan lissafin kalandar bature ke ko a kalandar bature to gari ba shekara 1400 aka yi wannan tafiyar aka bar makka aka tafi ta'if kuma an sassan ya kira ɗaya daga cikin yaran gidan shi ya raka shi waye wanda zai shi ya raka shi zai dan wa zai dan harisa dan sharahilul kalabi wanda kun san sato shi aka aka zo aka sai da shi a makka hakim ibn hizam ya sai shi sai ya ɗauke shi ya kai gidan manzan Allah ya ba na Khadija baban shi yana cin cikin kabilan banu banu kal uban yana cewa zaidu kana rayu ko ka mutu sai shi ai na gan shi a makka Allah ya ce kwarai kuwa ai malam sai ka mahi kuma aka kai shi gidan annabi sallallahu alaihi annabi ce zai duwaye wannan ce ba wannan wannan ba baffa ne to sun zo su tabi da kai ne ce ai ba zan zaɓi wani akan ka ba ya rasu ya ce kai a takhtar al'udiyya al-hurriya zaidu ka gwammace ka zama bawa da in ce baba mutumin nan na ga abin da na gani game da shi lokacin manzon labi zuwa annabi wata ko ya ce na ga abin da na gani game da shi saboda ka ubin ya koma cuta hankali na ya kwanda tun da kasa ba amma babu da labarin idan ubin ya musulunta ya koma zai duke ana kiransa ibn hibbi rasul dan dan lelan annabi zai bare ko kuma a to usama ne ko eh usama zai gaske ibn hibbi rasul to shi ya raka shi zuwa ainihin ta'if din nan fa na'am fasara ilaiha mashiyan ala qadamai zihaban wa iyaba annabi haka ya tafi ta'if a kafa zihaban to wa iyaba na fau a yanzu haka mutane na zuwa ta'in suka je aikin hajji suka tafi umra wurin ya zama wurin ziyara kuma za ka yi mamakin duwatsun tare ka yi zaba a sanina ban san wani yanki da ke da duwatsu irin yankin baya kila akwai ban sani ba ne wanda na sani ke rakwancin najeriya ta ai topography ba ɗaya ba ne kowace kasa da irin abinda suka kira topographical classification a geography da bambanci in duwatsu ne dutse ba muna dutse ba kusa ga dawo a yi dutse birnin kudu akwai duwatsu akwai dutsen nimlan akwai dutsen kwatarkwashi akwai dutsen bima a gombe misali akwai dutsen abuja na ya kuke cuta da shi amma ainihin dutsen fa'i za ka shi wani irin kwane-kwane ne malaka kuma yanki ne mai sanyi wani ikon Allah ga makka yanki ne mai zafi da yawa za ka iske a mai ɗin suna da gidaje a wuri haftun kuma irin ƴaƴacin da suke da shi sai baka sha'awa a lokaci wuri wurin ya zama birni kasuwanci ga karatu ga ilimi ga abin a haftun to wasu suna kuskure ce ɗa'ifa ba ɗa'ifa ba ne ɗa'if ake ce ɗa'if to a ƙasa annabi ya tafi ذهابا وإيابا ومعه مولاه زيد ابن حارثة tare da shi yaron gidan shi da ya raka shi ne zai dubu na harifa an gane ko? wani ne mahaifin osama shi wani zai an gane to shi zai da ake ce da shi ne hibbaros to sai ya raka shi wannan tafiyar allah ya gara mai yadda وكان كلما مر في طريقه على قبيلة دعاهم إلى الإسلام tun da tafiya ce ta da'awa annabi ya tafi a ƙasa to daga makka zuwa ainihin taif wannan dogon tafiya duk inda ya bi ta unguwa ko ƙauye sai ya tsaya ya kira su to kuma musulunta inni rasulullah aslimu inni rasulullah ya Allah ka gani bai damu da cewa ga kuntatawa ta maka ba in ya tsaya ya kira ko za a bi shi a cikin wannan takura yana wucewa yana tafiyar da sa يا أيها الرسول بلغ ما أنزلت وإن لم تفعل ولك إذا سافر بقى بني عليه الصلاة والسلام نعم فلم يستجب له أحد ba tsaya da ya karbi dawa a hanyar da yake tafiya ba wanda ya ya karbi dawa kuma an kira su
فلما وصل إلى الطائف عمد إلى ثلاثة إخوته yana shiga ta'if na yi sha'awar zuwa mu ta'if last hajj daga makka mu tambayi ci da allah ta wani hudu annabi shigo garin a matsayinka na ɗalibin tarihi abu ne da ya ce mutum kawai da mu shiga gari yanzu zagaya da mu wasu cikin professor ɗinsu a jami'ar ta'if suka kawo abinci an ce an tattauna mun zo masallacin ibn abbas da inda aka ce shi ya sami shi addas yake misali gari mai kyau mai ban sha'awa idan kana son bincike ko rubutu za ka samu wani hankalin ka kwanci kai da abin da za ka shattanan dan abbas ya zauna ƙarshe a nan yanzu har ma ya makanci allah bin abbas da ibn abbas kuma kai kasan irin ɗaliban da ya yi su kana da irin su ikrama ba dan abu jan ba ikrama dan abdullah malamin wato ayyuba sirtiya ne malamin ata ibn abi rabah malamin sa'id ibn jubair dibga dibga gingima gingiman tabi'ai kalban dan abbas haka malamai ke cewa malami ya bar wani yanki ko wata jama'a wanda ya tarbiyyantar da su don sako ya dore ko da shi ya tafi ko kai na gidanka ya ka sami ainihin wasu zarata kawadi koya musu abin da kake kai saboda da'awa za ka dore ko masu tafiya amma abin da ɗauki Allah ka datta da to saboda haka nan ya tafi wato yana zuwa ta'if kila ka ce to ya rasu ai an gaji a je a huta ci abinci la sai tunkari mutum uku su ne manya-manyan shugabannin wannan gari wannan shi kirna maka yi banu saƙi ana kiransu kabilar faƙi garinsu mafira bin shuba kenan kabilarsu hajjaj bin yusuf al-thaqafi irinsu muhtar al-thaqafi in shi wannan dan tawaye ne arafto saboda ka sai tinkari manya-manyan garin guda uku banu faƙi suwa da ba
wa hum abdu yalai kuma yan uwa ne na gida ɗaya su ne abdu yalai da mas'ud bin yalai da habib dukkan su malama tushe ɗaya ne annabi sai je gare su su to ko ne manyan gari ni manzo Allah ne zuwa gare na zan iya muku da sako bai huta ba tuku ba magana aje ai wanka tuku ko a ci abinci tuku a hammin da'awa kuma kalli inda ya fito daga makka kuncin da ake ciki a yana
فجلس إليه ودعاه إلى الله وإلى ya zauna kusa da su wada'ahum ila Allah ya miƙa musu gayyata ku zo ku karɓi musulunci shine kira zuwa ga Allah ko ya kuma kira su su je su taimaka ma addinin musulunci
فقال أحدهم وهو يمرق ثياب الكعبة أي يمزقها إن كان الله أرسلك وقال الآخر to sai ɗayan su ku ji amsar da suka ba sai ya kama kamar rigar ka'aba an gane ko ina keketawa inda yana allah ya rasa wani sai kai ku gara ma keka rigar ka'aba ne da kuke fahimta sun karbi da wani akalla ba su ba da response na kirki ba ɗaya ka faɗa na biyu fa وقال الآخر ɗaya kuma sai ce أما وجد الله أحدا غيرك yanzu Allah ya rasa wani sai kai kaji Allah ya rasa sai kai amsa ya saboda raina ko raina da haka suka ce abinda ke cutar da mai girman kai game da karban gaskiya ya kalli waye ya faɗi magana waye shi to lokacin da ita gaskiya sai ka kalli waye mai faɗa ba ita tsoratta ba da kana cikin matsala ai ita gaskiya ba ruwanta da waye faɗa don ita gaskiyar ta girme ka ɗanka in yi ce baba bai kamata ka kwanta a ɗaki da kendir a kunne ba sai ka ce kaji yaro ɗan zamani ina ruwanka to je ka kunne kaga gaskiya faɗa kuma zai faɗa to ka sai ka kalle shi kalle shi in mu ba abin sai ka ce kai yaron ya ga min gaskiya to kaki da haka suka ce menene in ji abdullahi na gwando me yake cewa ne a wakar a yake cewa wala yi ta'o alimin fi baƙuli wa haƙƙu makarudun wa ilmin jari wala yi ta'o alimin fi baƙuli ba abin kowaye duk malantar shi in dai cikin baƙul amma wal haƙƙu makarudun wa ilmin jahili ita ku gaskiya sai aka ɗauka daga jahili raftun to su waɗannan mutane guda uku ba su kalli gaskiyar da aga suna kallon haɗe na cewa wato Allah ya rasa wani sai kai na uku mai ce وقال الثالث na uku sai ce والله لا أكلمك أبدا إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك to shiken na ukun su kila shine ma kaci ya faɗi magana mai ɗan laushi laushi dan shi ga abin da yace sai yake cewa shine afalis ko ni wallahi ba zan maka magana ba har abada annabi yace ga la ukallimuka abada ni ba zan tanka maka ba dai ka tanka sannan sai yake cewa kuma in kunta rasulan la'anta a'zamu hatara inda ya tabbata kai manzon Allah ka lura inda ya tabbata kenan a wurin shi bai tabbata ba to in kai manzon Allah ne kuwa to to wallahi kana da hatsari babba a kaina in ki magana inda ya kai manzon Allah in ka tabbata kai manzon to in yi raddin magana ka ya hatsari ne a kaina to yana yin raddin ne saboda ya san bai tabbata a wurin shi shi cewa magana kun gane magana sai kuma ya ce me wala in kunta takdibu ala Allah idan ku Allah kake makariya wal ya'udhu billah ma yanbaghi an ukallimaka yau dan me zan tanka maka ɗayan biyu ko dai kai manzon Allah ne to ai zai zama hadari yake abin da ka tafi da shi idan ku kirkira kai to da me zan bata baki to wai cikin wannan magana wace ce ke da daɗin ji amma sai ka ce dama dama magana shi da guda biyun da suka wuce to wannan fa shine irin amsar da annabi ya samu abin nan fa eh ina ma ya lai sun makiya da shi haka suka da shi haka na'am وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف tare da haka annabi sai da ya kwana goma ya je wannan gida a kora ya je can a kyare shi kwana goma ba magana ya washi zama ko ya gaji a nuna maka ne dagewa da cijewa da kafewa da jajircewa da yin ta maza Allah ka ba mu dagewa kan gaskiya لا يدعو أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه
babu wani min asharafihim cikin manya-manyan garin sai da annabi ya je ya ce inni rasulullah unsurni hatta uballigha risalatallah ne manzo Allah ina son ka taimake ni yadda sabon Allah duk sai da musu magana
فامتنع زعماء الطائف أن ينصروا رسول الله duk صلى الله عليه وسلم manyan kamar sun haɗa baki suka ce kai ku rabu da shi kar ku taimake shi. kar ku amince da abin da ya zo da shi ya za a yi a makka an sha wahala da aka fi sunan ma Mm.
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة ابن, ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه na'am to eh, famtana'a zu'ama at-ta'if an yasusula manyan ta'if famtai sai suka hawo suka ki ba manzon Allah taimako da agaji wa aghraw bihi sufaha'ahum ba ma wannan kadai ba sai suka kira abin da zaka ce area boss sune sufa suka kira wawayen gari area boss su in zauna gari banza yan dimama benci suka ce ku ce ku musu aika aika ashe an daɗe da samun wawaye tumari rasulullah shine wa aghraw bihi suka tunzura mishi sufaha abu wawaye da yan area boy suka ce ku yi abin da za ku yi ne harabtun wa abidahum da bayinsu ya subbunahu mai zagi na yi masu holo da ihu na yi la tasma'u li hadha alquran wal khawfi la'allakum taghlibu shine ne zai ce kai ba haka ba irin dai abin da ka sani yana faruwa a dukkanin zamani na'am mhm اجتمع عليه الناس
har sai da mutane suka haɗu malam suka kewaye annabi suka ce me ya faru to ka san irin wannan dole mutane za su haɗu sai mutanen gari malam suka kewaye shi ba mai taimako illallah wa kafa bihi nasira saboda haka suka kewaye shi a wannan lokacin wa alja'uhu ila ha'id ha'idin li utbata ibn rabi'a wa shaybata ibn rabi'a yanayi suna yi sai da suka tura shi ne alja'u sai da suka matsa ma'anisarsa sai da ya fita ya bar garin ya je haid in ka ce haid shi ne kango wanda ke da gona suna kiransa haid kawai sai ya je a wajen gari a hanyar komawa makka ya tafi wata gona ta mutum biyu utubatu ibn rabi'a da shaibatu ibn rabi'a kun gane ko to a lokacin kuma sun su ma sun zo kewayen gona daga makka kafarin makka ne kuma duk an kashe su a aikin badar su guda biyu duk an kashe su to ga mutanen makka mutanen fayin sai ma abin da suka yi wani suka yi mai abin da suka yi mai a hanyar shi ta komawa sai ya shiga gonar a shi masu gonar suna ciki kuma makiyar ba su yi imani to wannan sai ba ka dama ka fahimci annabin Allah Allah ta'ala ya ba da dama haka ya faru da shi don ya zama darasi da izina ga dukkan mai imani in za ka yi gayyatar mutane zuwa ga alkhairi kan ka taɓa tsammanin wayoyi ko daɗi za ka yi manta da makamancin daɗi kai daɗinka na cikin shin gaskiyar ka ta gaito ko gidanka ne matarka a wancan tashi mai sallah ni na gaji ka kyale sai ka jami ya kona maka zuciya to karka fusata gobe ka sake amma da salo mai kyau da salo mai kyau abun aiki ku aje aikin nan ku zo ku tashi mu je mai sallah ko kace da su ya ku wadannan ba ku sallah kafirai a'udhu billah ta yi karo sama da tashi mu je mai sallah misali rafto saboda haka a wannan wuri a ainihin ta'if haka suka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه وعمد إلى ظل إلى da ظل suka turo shi har ya zo wannan gona na ainihin utba da shaibatu bin rabi'a to da suka gansu sai suka juya da baya suka koma gari
وعمد إلى ظل حبلة من عنب to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama fa amada in ka ce amada shine mutum ya tunkari hubla wata bishiya curin bishiya ta inabi ya je zauna a gindin wannan bishiya din na'am
وابن ربيعة ينظران إليه su waɗannan mutane guda biyu suna sun san manzon sun san shi ai. suna kallon shi to abin naka hannun ma ka zo fa'i ma'ana magana ke yanzu ran ilai suna kallon shi kuma sun sun zai bukaci taimako ba su taimaka ba ka gane ko to فلما رآه ابن ربيعة وما لقي تحركت لهما رحمهما to sai dai wani abu ɗaya kuma lokacin da suka ga halin da ya shiga ciki, ya irin ta'addancin da aka yi mai ba imani suka yi da shi ba to rahimahuma tausayi na zumuntan ɗan adam annabi makki ne su ma makiyan ne wannan tausayin ta harraka sai ya motsa sai ya kamata mu taimaka shi wane yake bukata ba ku yi imani yake عرفتم؟ ثم على كل حال دي سيسك يتوصي اها فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس فقال له خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه marla da suka gaka to su manoma ne daga cikin abin da suke noma akwai inabi ai kun san inabi a Kano muna da ka- muna kasuwar sai da inabi kawai bai inabi ne kashi kaɗai babu a Kano muna noman inabi na ok shigowa ke da shi daga nan ce kawai ne kenan dai babu wanda ke homegrown a ce a gida ke to kuna jin ƙasar kano ba za ta iya tsara da inabi ba na an fara shuka ta za ta karba yi a yi ƙasar mu ƙasa ce mai albarka kuma inabi inabi ita suke kira grape ita ce grape ko to su makka sun shahara da inabi kasan akwai fara ko akwai kuma baka-baka misali to wasu wasu sukan ce inibi inibi ne ko inabi na'am ok suka ce inibi ko to su waɗannan mutane makabi sun shahara wajen noman inabi to sai suka ce da wani yaro yaronsu ne yana musu aiki amma kirista ne sunan shi addas suka suka yi addas sai suka yanko cikurta na inabin suka sa cikin faranti suka ce kai ma wancan mutum ba suke ne me yasa ba su ce kai ma rasulullahi ba sai madalla kai ma wancan mutum to ga ganin addas kirista ne kuma zai kai ma rasulullah wannan sako din daga manyan kafar maka biyu da suka ƙi imani ai ɓangaren cutar da shi ne sa har ya fito daga mutum sai suka ce ɗauki wannan kaima wancan mutumin ƙullahu ka gaya mai ya akulmin ya ci daga ilimi ma'ana mun ba shi addas sunan shi da ya yi abin da aka ce ya yi to bismillah mala alaikun salam
wannan suna karkashin karatun da aka yanzu na ji har zuwa lokacin da za Allahumma salli wa sallim alaihi a yana wannan gonar da su mutane biyu nan ba ne da shekaru da shebatu bin rafi'a
suna ga kamar wannan abincin da suka yi ga wasu da suka nuna kamar shi kadai za a kama su sun rabu da samun da ya raka shi ne kawo zai rabu da harin ya raka shi gaskiya ne wannan wannan tsokaci ne muhimmi domin ai kaga da ya- da ya tafi ta'if ya je gun shugabannin nan na banu saqif ai baka ji ai magana ma shi usama ba amma suna tare ai zai da kai afwan an gane baka ji ai magana shi ba kamar nan baya kore cewa da shi aka yi komai kuma dole yana tare da shi a lokaci kuma da wahala a ce ci abincin ba da shi ba amma wane ne babban wanda duk hankali ke kan shi shi ne to mu dora ku to bismillah mhm فدعوا غلاما لهما نصراني قال له عباس فقال له خذ قطعا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه أمن كرن تولد كشي مسجا ونن أنشي كشي ففعل عباس ثم أقبل ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله يدعو عليه وسلم ونن أقشم يكيم عن سي أجي مي دنشي ثم قال له sannan sai ya ce da shi wa ya ce ma ya ce da shi ya ce da shi ne كل kul ka ci فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله ثم da ya أكل ɗauka zai sai ce bismillah tunan akwai abin fahimta mutanen nan ba musulmi ba ne abinda za a ɗauka maƙiyar kai sun maka abin su kaci wani ƙasar tsarar su kayan aibar su ne kila ko sun sauna abin su ne da su misali duk babu wani ya ce bismillah ya ci to faɗin bismillah nan da yi sai wannan abu malam ya ja hankalin shi wannan ɗan aiki mai suna addas ya ce mi ba ya bukatar tsarki haka wasa su da ce da annabi ya sha wahalar tafiya kilomita ɗari ya dawo ya je bai zauna ba za a hararo yana cikin wahala da yunwa na'am kuma ba lalle ba ne wataƙila ya hango waɗancan kafiran da suka ɗaya shi da abincin
duk duk wani abu ne abun kallo amma akwai wanda duk yunwa ba zai ci ba. ko annabi sallallahu alaihi ya ci amma ya ce bismillah sirrin da ke cikin bismillah ya kashe duk abin da kake zama manzo Allah ya ai magana araftum فنظر عجاز في وجهه ثم قال sai addasu ya kalli fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce da shi
والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ya ce to ai wannan magana da kai mutanen wannan yankin ai ba su faɗi yana mamaki za ka ci abinci ka ce bismillah ai mutanen wannan ƙasar hadhihi bilad ta'if har makka in za su ci abu ba sa kiran suna Allah yaya kai ne suka yaka kenan sai fanci lalle wannan mutum ne daban saban wanda ya saba kun gane ko Mhm.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mishi wa wace ce hausa ya ce masa ko mishi mishi kuma ta ce masa din da hausa rubab ya ce gyara hausa mishi na ce bai ce masa ba ai na ba sa da tafi wannan hausa suna faɗa ai yaren da kake yadda sako ka gyara shi ya dace da kai akwai inda sa ta zo amma nan ba da baka ce mishi ya ce masa ya ce mishi a colloquial hausa ana yi ta kuma diyari na da misali sukan ce i can be able wannan ba turanci ne my senior brother a turancin gaske ba turanci bane kwaba is more better kwaba da kwari ne je ka sami ɗan to haka arabiya haka kowane yare misali akwai colloquialism to da ka sai ce mishi shine asali sai ce da shi wa min ayi ahli biladin anta ya addas tunda ya san sunan shi addas annabi ce ah wai kai daga wace ƙasa ka fito ne ya addas kun gane ko? ko mai addinuk ka duba me yasa da ce da shi ya ƙabila ka ban ya tambaye shi biya me yasa ya ce me yi addini a gani ko? saboda abu biyar suke fayyace maka musulmi salsalar shi harshen shi addinin shi tarihin faƙafa da su ake kira factors biyar da ke fayyace waye sai ce menene addinin ka sai ce shi nasrani kirista ne kaga bai ce masihi ba masu kiran kirista masihiyun sun kuskure babu inda nassin ƙura'ani ya kira kiristanci masihiyya ko da wasu na faɗa saɓanin nassi ka kira su da abin da allah ya kira su alladhina qalu inna ba musihiyun su suka kirkiri sunan masihiyun saboda su danganta kansu da annabi isa al-masih ce ta musulmi mutanen masih yin isa ba abin da ya rasa shi shi sa idan ka ɗauki misali christmas da ake yi mai manin christmas ne ai the mass for christ mass wa ya gaya maka an haifi annabi isa 25 ga disamba ne wa ya gaya maka bukukuwa suke a turai na maguzanci inda wanda don tsafi suna st nicholas ya bayyana to shi ne suke wannan biki ana kiran saturnalia duk 25 bayan harvest in sun kara ainihin wato shuka kuma lokacin winter suna kiransa winter solstice shi ne suka ɗauko zamanin basarakin nan mushiriki constantine the great to kai ka zo ka ɗauki bikin ne kuma biki suke da sunan cewa murnar ranar da aka haifi ɗan allah aka ka suke yanka su baka to ba su wani ba da fatawa ya iya cin abincin sai kuna wahala da mutum cewa sai na ali ya karbi abinci lokacin nairoz da sauransu in kun karanta fatawar ibn al-qayyim da kyau cikin ahkam ahlul zimma sannan ka san tarihin bikin abincin da ya baka ya baka ne saboda murnar ranar da aka haifi Allah to ina tambaya ka kai ka yarda da wannan to kuma dole ne sai ka ci wato rashin kwarin zuciya da zaka ce wani ba na bukatar abincin nan naka ko ruwa ka kawo kuwa sai su koro ainihin fatoyi a inda ka taimaka musu ne shine aka amma inda su baka ne yasa ba ka ɗauko daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ba nesa kuma lokacin yana da ya karɓi wancan ba ai lokacin yana da izza ne a kan zai iya cewa karku yi bikin kuma ya ka isa kana su an zama ina kake da izza kai da kake miskini da misali ta wannan ya kamata mu ƙara faɗaɗa bayanin nan da yadda Allah ko da jibi lokacin tafsiri a wannan masallaci saboda komai mutum daidai ya tambaye shi menene addinin ka ya gaya mai ga addinin shi kuma ni mutum ne daga mutanen birnin nainawa nainawa a ina take a yanzu aka ce ka ɗauki map shi suke kira ninave da v tana iraq a yankin da ake kira mesopotamia a ma musul musul a yanki ne na yana yanki a yankuna kamar ka ce arewacin najeriya ai ba kawai shi kaɗai misali a rautu na
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى sai ce a daga nainawa daga alƙarya daga garin wannan mutumin nan salihi annabi yunus dan matta ya salam matta suna mahaifiyar shi sai aka danganta shi zuwa ga uwa sai ce kai daga garin yake to kaga Allah ne ya tsinkar da annabi sunan wannan gari nainawa tana iran shi kuma yana hijaz ya aka yi sani allamahu sai ce daga garin wannan mutumin salihi na فقال له sai عداد abbas ya ce وما يدريك ما يونس ابن sai ce متى a ya aka kasan shi ina tambayar annabi shi addas kirista ne daga garin nainawa a iraq dalilin kwadago ya sa ya zo kasar makka har yake aiki karkashin kafar nan guda biyu kuma sun san kirista su kuma mushrikai to Allah ya koro shi wannan dama aka yi tattaunawa kai mishi inabi ya ce zai ci sai ce bismillah ce kake bismillah ai mutanen mu ba sa yi annabi ya ce a kai daga yana kake ya sunanka ya addininka sai ce daga naina annabi ya ce nainawa garin bawan Allah ne sai ce ya aka san shi me yasa yayi wannan tambayar ba mu ya lokaci duniya lokacin ba ta zama abin da suke kira global village ba ya aka yi sa babu waya shi ne to wannan ya mamakantar da kwakwalwar shi Allah ya annabi ce da shi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي ya sala sai ce za ka ahi ai wannan ɗin wa kenan a ƙur'ani akwai su akwai sura mai suna wannan annabi akwai suratu sura da nama goma wa inna yunus lamin al-mursalin a wata aya id abaqa ila al-fulk al-mashhum fasafa kana min al-munqarin faltaqama huwa mulik فلولا أنه كان من المصطبين للبث في المصير كيف يلاق ميشي ينت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. النبي المصطفى شين أنا سيكي تشيوا كركو تشي إنا سما دا يونس دم مدافع wasan dalilin sai suka ce domin kada dan kaji an sashi a kurkuku ka ce a kasa ne la ya ce la ta kabbilu kan ku ce na fi shi saboda tawazu a shi ne sayyidu walade araftun shi suke kira jona da turanci shi abda yunus jona to sai ya ce annabi ya ce da shi to ai wannan yunus da din nan ba dan uwana ne dalili kana nabiyan wa ana nabiyu to ɗaliban na hau barin tambaye me yasa ya ce kana nabiyan shi kuma ya ce wa ana nabi me yasa bai ce wa ana nabiyan ba matsala ce ta nahu ko grammatical me yasa ya ce kana nabiyan amma wa ana sai ce nabiyu bai ce wa ana nabiyan ba ko kuma me yasa bai ce kana nabiyun ba wa ana nabiyun na'am mas'ala ce ta nawa in ka sani ka daga na'am ba saboda shi a lokacin da suka ta suka aka annabi alƙur'ani nawa na ce zamana mas'ala na hawiya na'am saboda shi ya riga ya gabata ikon Allah to amma ka ai kai magana ne karfi saboda shi ya riga wa ya riga ya gabata gaskiya ne to ai dama ana magana wanda baya nan ko shakka ba zamanin Allah sai shi zama annabi Yunus ai baya duniya wannan aya bane sananne amma a mas'ala ta nahu arabic grammar me yasa yace kana nabiyyan na'am malam
abinda faɗa ne saboda wannan namun da shi ne ya riga ya gabace shi da kuma shi ne abin da ya faɗa abin da ya faɗa na'am malam saboda an yi amfani da rana madalla to ka ɗauko hanya to me dalilin kana mai kiɗi me ya tasirin da akan magana
yana yi wa suna su ba da
faddala shi ne kamar ana yi wa sunan na sama a kan yau
kana ba ta musulmi ka taba jan ce ka taba jan cewa kana Allah qawiy wa kana mana wanda kawul mutara tarafin muktada kansu da abu ahsan ga magan samu farcen kwance ta kwala da ta ci kwaikwayo
kar lafiya kuzin ta kwala ko? kuzin ta kwala ba? wani zare ne irin na kakanni lokacin kaɗi mai saurin cikwaikwayewar tsaya ta ce ba ki da farcen kwance ta kwala ne to idan matsala ta yi cikumuɗi bayanin karatu sai fito da ki kaga duka ka wanda kuka yin nan ga amsar ce kana tana da yan uwa kana wa to menene aikinta tarfa'u lisim wa tansibu shikenan kawai tana musuna rufa da aka zaka ce wa kana Allahu kaga Allahu rufa a dalilin zuwan kana wa kana nabiyyu me yasa kana amma labari sai kai masa fata to annan mu sake komawa yace kana nabiyyin to ina sunan ina sunan na'am malam ashire faɗa malam ina sunan kara na'am kara na biyan eh tunda ka ce tarfa'ul ism tana mu suna rufa kuma gaskiya ne to ina sunan na'am nabiyu man yace kana nabiyan shi ya kasance annabi to muka ce ina sunan da ya kamata ya karbi rufa'a da kace karfa kuma haka ne ina yake ta karo matsa maka da yawa ko mun gode kwarai da gaske wazi ba mu dalili na'am كيف معلوم كيف معلوم أين تو إلى سنة إلا من أصلا مثبت الدش كان يونس خلاص سنة يوسف ne aka saya shi kuma arabiya ana haka suka ce kanin ai kana yunusu a garba nabiya suka ce yunusu marfu'un bi kana nabiyan mansubun bi kana khabar عرفتم تو وانا كما نيما النبي ne ba da ma kai fita dan kana mutum sai ce to ai wannan wannan Yunus da kake magana kake tambaya annabi ne fa nima annabi to wane ne annabi da annabi da manzo da bambanci akwai bambanci suka ce annabi duk wanda aka yi mai wahayi amma bai zo da sabuwar shari'a wannan ita ce fasara gaskiya mafi kyau ko sabon littafi karka ce a annabi wanda aka yi mawaye amma ba ce ya gaya maka ba kai kanka an ce ka gaya maka kana farar guda ba kana annabi wannan kuskure ne annabi ai mai waye ka ce ba zai gaya maka ba abinda za ka ce annabi wanda ya receiving revelation amma bai zo da sabon shari'a amerika rautun amma dole ya da sako ne dole ya ka ginka an ce ka iya da sako to shi ne ce da shi ai annabi ne shi yunus nima annabi lokaci ya yi ko? to kuna ganin za mu iya kai ƙarshe? zuwa ƙarshe don ƙarshen shafi ba zai yi ba ko? to shi ga ina ga mutsa tunda da yayi ba zai yi abin nan abin ya riga ya cika insha Allah ta'ala ah, za mu tashi akan fa akabba ku tsaya ku ji abinda addasi ya sa wasu ke cewa ad- addasi ya musulunta domin daga ji haka sai rungume annabi wannan ya sa wasu ke ce ai addas ya musulunta amma shi ibn al-qayyim cikin bayanin shi ne kawai ya musulunta Allahu alam ilmuhu inda Allah rabbil alamin ai mu mun ya musulunta amma ya ji abin mamaki ne fa a kabba sai rungumi annabi cewa lalle wannan annabin Allah wannan za mu tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren ba Allah ya ba mu ladan shi ta hanyar shafa kuskuren ya tabbatar da daidai a zukata wa ma zalika ala Allah bi aziz iddakum asila fi asila ku tambayoyin sun kare ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh طيب بسم الله نعم
ya kabulin da ke magana sai ya gaso shi sai ya bayani a kan nata shi kuma wancan malamin za mu tashi kenan sai ya nashi bayani wanda ya soke duk wannan na aka yi nuna halarci wannan cin abinci a cikin sosai malamin musu wannan abu to kada suka ce za a ƙara yin bayani a
lokacin tafsiri ba kwarai karin haske za mu ɗauko ma gundun fatawar ka ga menene malamai suka faɗa ka fahimce ni kawai dai a dunkule abinda yawanci suke kafa hujja aya ta biyar a sura ta biyar 5-5 al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillu wa ta'amuhum wa ta'amuhum hillul lakum abincin su shi ma halal ne gare shi kanan suka tsaya to tun da dai wannan ne kawai dalilin kafin mu zo wani juma mu ƙara shirin ke muka ce to ai cikin abincinsu su waɗannan mutane wasu suna cin mushe cikinsu sai ka ci tun da abincinsu karka sharhi domin Allah ce tun da shi wannan hudu ka kafa to a tsamo ne sai ka ci ka ci a ban da wannan sun wuce to ka zo da shi to sharhi ya kamata ka tsaya kai giya abincinsu wa ta'amuhu aladafa ta'amuhu sai ka je ka ci za ka ce bandin to ai aya bai fada ita ka kafa wajen ta Allah Allah bai fada istisna ina in ku sai ka koma zuwa ga bayanin ilimi daga nan za ka finci kuskure na fata an gane ko ba na ce da kai babu ra'ayi ne akwai ra'ayi na malamin suna ganin babu laifi a ce suna cewa kai ne ka ba su a ba su ba ka ba ba magana ce wanda ba ta da abu kan halatta ba na so ne firƙancin ɗin kafin lokaci ku bari Allah kai mu lokaci sai ka zo Allah ya kai fi su'al to سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.